أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله مغودي الله تبارك وتعالى ينونا من wannan lokaci yau muna goma sha tara ga watan zulqa'ada hijira nan ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da takwas ga watan June na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatun mu na riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin muna cikin babin da yake magana akan nuni akan alheri da kira zuwa ga shiriya da kuma kar a kira zuwa ga bata a karatun da ya gabata kamar yadda imamun nawawi yake kawo mana ya bude wannan babi da ayoyin alkur'ani mai girma wanda aka karanta yau kuma zai gaya mana hadisai da suke nuna wato nuni akan aikin alkhairi da kuma kira zuwa ga shiriya banda kira kuma zuwa ga bata wa nabi mas'udin ukbah bin amr al-ansari al-badri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi rawahu muslim wa nabi mas'udin daga baban mas'ud ukbah bin amr al-ansari ukbah dan amru ba ansari badri dan badar radiyallahu anhu Allah ya dare shi kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsirara mace Allah sabbata gare shi ya ce man dalla ala khairin wanda ya nuni akan alheri falahu mislu ajri fa'ilihi yana da kwatankwacin ladan wanda ya aikata shi rawahu muslim imam muslim ne rawaito wannan hadisi a wannan hadisin yana gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya yi nuni a kan abin alkhairi to yana da lada kwatankwacin ladan da za a ba wanda yi wannan aikin na alheri to ana so kana nuna wa mutane aikin alkhairi har su yi shi idan suka aikata za a ba ka lada kwatankwacin wannan aikin da suka yi kai baka yi aikin ba ko baka yi aikin ba to kaga musulunci yana koyar da cewa ana so ka dora mutane akan akan abu alkhairi kar ka dora su akan sharri amma yanzu saboda sai ka rasa wani irin musulunci muke yi ka ce ka yarda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah ga aikin alkhairi da ya kamata ka nusar da wani shi ma ya aikata to ba za ka nusar da shi ba ba za ka nusar da shi ba ruwanka kuma abin da zai baka mamaki abinda zai baka mamaki shine zaka samu mutum idan zaka yi abu kam ai cewa aka yi ka fara da da makusantanka na kusa zaka fara da su ai ko na kusa wanda suke makusantanka su zaka yi ba ko kyauta ko kyauta ne ko sadaka ne ko taimako ne ko wani abu alheri idan ya zo sai a ce ka fara da na kusa shi sa ni sallallahu alaihi wasallam da ya zo alqur'ani ya ce masa wa anzir ashirataka laqrabin ka kira danginka na kusa to yanzu mutum za ka same shi da ‘yan uwansa ko da ‘ya'yansa amma baya musu nuni zuwa ga aikin alkhairi ɗansa ne amma baya nuna wa ɗan ga aikin alheri da ya kamata ka yi ɗan uwansa ne baya nuna wa ɗan uwan ga aikin alheri da ya kamata ka yi ya bar shi kawai in aka yi wasa ma sai ka ga yana cewa bashi ne bashi ya ɗanɗana a bar shi ya ɗanɗana baban wane wane baka ga irin abin da yake yi ba ya kamata ka kira shi ka nusar da shi ka nuna masa abu alkhairi da ya kamata ya yi sai ce a bar shi duniya ma za ta gaya masa yi ba sai na gaya masa ba kyale shi ko kuma a in ya je yana shan wahala yana yin mummunan aikin ma akan ka jawo shi ka dawo da shi zuwa ga shirya ba za ka yi wannan ba kana fata ya zauna cikin wancan yanayin da ya samu kansa ya zauna haka kar ya canja sannan baka bukatar alheri ya same shi to kaga wannan kuskure ne ba karami ba abinda musulunci ya koya maka shine kai nuni akan aikin alheri ko da mutum zai ji wani iri a ransa ya ji ya ta ji amma ka nuna masa wannan aikin na alheri ne kuma ya kamata ya yi shi a ayyukan ibada ne ayyukan taimako ne a karatu ne a wani abu ne wanda zai amfanar da shi a rayuwarsa ta duniya da lahira to ka masa nuni akai ka nuna cewa ya zo yi wannan aikin alheri ne zo yi idan ya karba yayi kai za a baka ladan aikin nasa shi za a baki lada ya aiki kai daga koya masa alheri kai ma za a baka ladan aikin nasa to saboda haka ana so ana nuni akan ayyukan alkhairi in ka nuna mutum aikin alheri ya aikata za a baka ladan aikin nasa kuma shi ba a bashi lada in aiki jarri ma ka nuna masa haka ne dan ga hadisin da zai biyo zai magana akan haka yace wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ismi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a rawahu muslim wa ana bi hurairah radiyallahu anhu daga sai na lura Allah kara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal yace annabi tsira da mace Allah sabbata gare shi yace man da'a ila hudan wanda ya kira zuwa ga shari'a kana lahu min al-ajri za a bashi zai kasance a gare shi na daga lada mislu ujuri man tabi'ahu kwatankwacin ladan wanda suka bi shi la yanqusu zalika min ujurihim shay'a kuma ba za a rage komi a cikin ladansu ba ومن دعا إلى ضلالة wanda ya kira zuwa gabata kana alaihi min al-ismi zai kasance a gare shi na daga laifi misal asami man tabi'ahu kwatankwacin laifin waɗanda suka bi shi la yanqusu zalika min asamihim shay'a ba za a rage komi daga cikin zunubin su ba za za a bashi wa muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi shi ma wannan hadisi yana magana akan kira zuwa ga aikin alheri ko nuni zuwa ga aikin alheri wanda ya kira zuwa ga shiriya za a ba shi lada kwatankwacin ladan waɗanda suka bi shi ko ba za a rage ladansu ba shi yasa za ka ga ɗan adam kullum yana so allah ya ɗora shi akan shiriya ɗin su annabawan Allah Allah ba su shiriya ne sun zo da shi shiriya suka zo da shi su ba wa mutane in ka karba ka shiri wa in tuti'uhu tahtadu idan ka bi shi to ka shirye kenan man yahdihi Allah fa huwa al-muhtadi wanda Allah ya shirye da shi shine shiriye to wannan shiriyan ne Allah ya ba wa annabawan suka zo da shi ya ce innaka ala siratin mustaqim innaka ala hudan mustaqim ya faɗi wannan cewar kai din nan ya rasulullah kana kan shiriya tsayayya mai kekiya to ka kira mutane zuwa ga wannan shiriya din za a baka lada kwatankwacin ladan da aka ba su ba za a rage nasu ba ba za a rage nasu ba za a baka ba wai a cikin nasu ne za a tsakura baka ba a'a ladan aikin da suka yi na alherin nan na shiriyan nan da suka yi za a baka lada kwatankwacin wannan aikin da suka yi shi za ake so a kira mutane zuwa ga aikin alkhairi amma aikin alherin da za a kira mutane zuwa gare shi wannan aikin zai zama me zai zama abin da zai kusanta su da Allah ne tabaraka wata'ala aikin nan za a kira za a kira zuwa gare shi zai kusanta su da Allah ne kaga musulunci ya bar maka abun abude bai gaya maka irin nau'in aikin ba sai ya ce maka kawai wanda ya kira zuwa ga aikin alheri idan ka duba sai ka ga menene aikin alherin a kira mutane a nuna musu suna tuba zuwa ga Allah su yi istighfari su yi salatin annabi su yi la ilaha illallah su tsaftace zuciyarsu su gyara tsakaninsu da bayin Allah su gyara tsakaninsu da Allah wannan aikin alheri ne ko ba aikin alheri ba aikin alheri ne aikin alheri ne amma wannan makami ne na cewar in kana so ka kira mutum zuwa ga aiki hanyar Allah kenan sai ka gwada masa haka wane kana istighfari kullum in gari ya waye wane kana salatin annabi in gari ya waye wane kana haidala in gari ya waye wannan aikin da ka koya masa ba aikin alheri ka koya masa ba aikin alheri ka koya masa saboda alheri ka bashi kuma zai amfani da shi duniya da lahira bayan yana yin farillansa ka dora masa wasu na fili ka ce ya dage yana yin su suma in yana yin su za a bashi lada kai da ka koya masa wannan aikin alheri kai ma za a baka lada a cikin su mutum ne yana zaune bai iya tsarki ba bai iya alola ba bai iya sallah ba ka kira shi ka ce wane zo ka koyi yadda ake tsarki zo ka koyi yadda ake alola zo ka koyi yadda ake sallah ka koyar da shi ba aikin alheri ka koya masa ba aikin alheri ne shiriya ne ka dora shi a kai to duk lokacin da ya tsarkin nan ko duk lokacin da ya alolan nan ko duk lokacin da ya sallan nan sai an baka lada kai ma kai da ka koyar da shi wannan aiki na alheri to shi yasa shi musulunci yake gwada maka cewa ka kirkiri ayyukan alheri ka koyar da mutane ka dage kuma ka tsabtace aikin saboda shi musulunci kullum akwai inda ake barin mutane yanzu ba amma maki bane wani yana kiran mutane yana koya musu aikin alheri amma riya yake kaga ya zo kenan ya tafi amma ya dawo ai su wani nan ni na koya musu kaza ni na musu kaza ni na jawo kazansu ni na yi ni na yi yadda cewa shi yayi shi yayi saboda ka yayi ne dan aibe shi to kaga aiki ya lalace amma ya dage yana yi tun yana yi ba dan Allah ba har Allah da muke ya juye abun ya koma dan Allah kowa ya masa shaidan shi kam yana kokarin nuna wa mutane su zo su bi ayyukan alkhairi kuma kamar yadda aka ranta farkon babin nan cikin hikima ake jan mutane a nuna musu aikin alheri ba cikin hantara da zagi ba in kana yin aikin alheri kana so ne ya koyi a ciki to a cikin hikima ne za ka jawo shi shi ma ya shiga ya koyi a cikin wannan aikin alherin naka amma in za ka zazzage shi ka ci mutuncinsa ka ce ya koya ba zai koya ba in Allah ya taimake ka ka samu bawan Allah da ka shiryar da shi dalilin ka ya samu shiriya yake aikata aikin alheri za a ba shi lada ne yayi aikin kai ma da ka koya masa za a baka lada saboda ka shi bayan Allah ne so koya mana istighfari so koya mana salatin annabi so koya mana la ilaha illallah suka ce mu kai da yawan nan duk lokacin da muka zauna muka yi sai an ba su lada ko ba za a rage namu ladan ba in mutum ya kira ka ce wani daga yau kana abu kaza na yi alheri kana sadaka ko kana ko kana kiyamul laili ko kana taimako ko kana murmushi ko kana sallama a mutane ya gaya maka wani abu ne na alkhairi ka je ka doro a kayi kana yi za a ba shi lada na kayi sannan hadisin ya ce wa man da'a ila dalalatin wanda kuma shi kira ya zuwa ga mummuna yake zuwa ga hanyar bata za a bashi zunubi kwatankwacin zunubin da aka ba wanda ya koya musu wannan aikin banza kuma za a rage ko ba za a rage ba da shi nasu za a raga a bashi ba yadda aka ba su lokacin da suka yi aikin haka za a bashi shi ma kuma sai ka ga abin da zai baka mamaki an fi kiran mutane zuwa ga mummunan aikin yanzu an ce gawa ne baya komi na aikin shirya da ke ka jawo shi yana aikin kirki sai ka ce abun da nauyi ya maka nauyi ka masa magana haka kawai yanzu ka ce wani zo mana muna tafiya ta'alim ko zo mana muna tafiya zikiri misali ko zo mana muna sai ka ga abun wai ya maka nauyi wai wai yayi nauyi ka ga masa haka amma wanda zai koya masa aikin banza ba zai ga yayi nauyi ba shi ba zai ga yayi nauyi ba ba zai ji nauyi abu ba shi wani zo ka raka ni mana hankalinsa a kwance zai kira ka ce ka zo ka raka shi kuma wata kirsha shaye zai je kuma ya san baka sha ya fi kowa sanin baka sha shaye amma zai dauke ka ce ku tafi mangolori kawai ku za ga mangolori ku tafi baya ba ruwansa baya ji a zuciyarsa cewar wai bai dace ya gayyace ka ba zai gayyace ka zai tafi neman matansa ya saba yana zuwa ya yi lalata da mata zai gayyace ka ba zai ba zai ba zai ba zai ji wani shayi ba wani zo ka raka ni mana to zai gayyace ku da bi sai kun je kaga abin da yake yi kai kuma kai ma wai kana jin kunya wai ba za ka yi masa magana ba haka muka koma ba wai kana jin kunya ba za ka yi masa magana ba sai ka bar shi in kana da dauriya ne sai ka ci habawa ne kuma irin wannan wajen za ka je kuma ka gayyace ni sai sai ya ce a ai ba komai ai ba komai kawai kuna tafiya tare kuna tafiya tare kana jin daɗin rakiya wata rana in abin da yake shan ne zai miko maka ce kama wani kasawa ba da gani shi kana cewa ba za ka sha ba yana yana lallabanka yana lallabanka yana lallabanka har ka sha in aikin bazan yake yi in zunan yake yi mai me kin kana cewa ba za ka yi ba har ka yi a hankali zai na jawo ka a hankali in ya gari ya waye bai ganka ba duk inda kake zai je nemo ka zai je wani zai hu mu ganka ba ai ana gane ma ana tajiwa ina kake ina kake ina kake in wata hidimar ka ta taso du za a maka saboda ana so da sai ka zama member cikin wannan committee sai ka shiga cikin committee su sai ka shiga saboda ka duk dabarun da za a jawo ka za a yi a jawo ka har sai ka ka fada ciki ka zauna ka zama mutumin banza yanda suka zama amma in aikin alheri ne ba za ka yi kira mutane ka koya musu ba wani zo ka karbi zikirin bayan Allah kana istighfari kana salati annabi kana hailala kai kanka tukunna kana yi amma kan baka yarda ba ba za ka jawo wani ka nuna masa ba ka ce wani zo kana yi ba za ka faɗa ba amma aikin banza ne za ka dauki mutum ka kai shi ka je ku yi to ya kamata mu iya jawo mutane mu nuna musu ga aikin alheri da ya kamata su yi ko mutum zai baka mamaki in an kira shi an ce wa ne zo mana ka ga yanzu mun tashi har mun gemo ba mu iya ba mu yi qawaidi ba mu yi ahlari ba mu yi shimawi ba yanzu da za a yi zo mu fara zuwa karatu wajen wani kai din ba za ka yi gaya masa ba ɗaya kenan sannan in ka gaya masa kuma shi ba zai baka amsa mai kyau ba shi ma wani yanzu ya ce wani wani na je da nemi qawaidi ba ya mun da ni jahili ma kenan ban san ba me nake ba kenan sai ya fasara haka ya ce an mai da shi jahili ba an rena shi amma da za a tafi wajen aikin banza a ɗauke shi a ce zo ku tafi ba zai shi komi ba sai yarda sun su tafi to mu dage muna kiran mutane zuwa ga ayyukan alkhairi abu na alkhairi za ka yi shi don mutane masu yi koyi da kai a ciki kuma ka nuna musu ka nusa shi suka ce wannan aikin alheri ya kamata a yi sai a baka lada lokacin da suka yi in aikin banza ne kuma ka koya wa mutane nan ma za a baka zunubi mutum ne bai iya gulma ba sai da ya zauna da kai ya koyi gulma da bai iya ba amma kana zuwa wajen sa ka je baka same shi ba ka koma ko kuma gulma zaka masa ka koma ji har sai ka same shi ka gulma ta masa abu kun zauna kun yi tadin wani kun ci naman wani da shi tukun hankalin ka ya kwanta shi ma wata ranar ya ji abun sai ya dame shi sai ya nemo ka ku zo ku zauna sai kun yi kun yi gulman wani kun ci naman sa tun ba aikin ka bane har ya zama sana'ar har ka iya to kaga dage ku irin wannan munanan ayyuka ne aiki da kake ganin daga wannan karimi ba komai ba a cikin shehunan mu akwai shehin da in ka je ka same shi ka ga masa maganan wani kana gamawa zai ce to wannan kanka kake faɗa kai halin ka ne wannan abun da ka faɗa kai ne mai wannan halin ba shi bane mutum ne kai ne mai halin nan abin da zai ga maka kenan kaga ba za ka dawo gobe ba amma yanzu sai a kawo maka irin gulman wani sai ka yadda a yi a yi komai da kai ka ƙi yarda mana tunda ka san mummuna aiki ne ko a kan mummuna aiki ne kake da kunya za ka ji kunyan wani ai shi ya zo ya yi abu ya zan yi da shi amma yaƙi alheri ne ba za ka ji kunya ba to saboda haka mu dage mu kira mutane zuwa ga aikin alheri kar mu kira su zuwa ga aikin sharri وعن ابي العباس سهل بن سعد الصعيدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لوطئن الراية غدا رجلا يبتغ الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يطاعها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يطاعها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه qala fa arsilu ilayhi fa utiya bihi fa basaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi ainihi wa da'a lahu fa bara hatta ka'an lam yakun fihi waja' fa atahu ar-raya fa qala ali رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفد على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك منهم حمر النعم متفق عليه قوله يدوكون أي يقودون ويتحدثون قوله رسلك بكسر الراء وفتحها لغتان والكسر أفصح آه وانا ابن العباس لقبابان عباس سهل بن سعد الصائري sahal dan sa'ad sa'idi Allah kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala yace annabi da lami talau sabbata gare shi ya fada yawmu khaybar ranin yakin khaybara yace lau yanna raya gadan yace gobe zan ba da tutan nan a wani mutum rajulan a wani a cikin mutane yabtahu Allah ala yadihi wanda Allah zai bude mana wannan garin akan hannunsa hannunsa Allah zai bude garin yuhibbu Allah wa rasula yana son Allah da manzonsa wa yuhibbu Allah wa rasuluhu Allah da manzon sa kuma suna son sa sabatan nas yadukuna lailatahum sai mutane suka kwana suna taji suna zancen wane ne za a bashi wane ne za a bashi ayyuhum yudaha awai za a bara cikin su falamma asbaha nas yayin da gari ya waye mutane suka waye gari gadau ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi sammako suka tafi wajen annabi da ya da Allah tabbata gare shi kullum yarju an yudaha kowansu yana kaunar a ce a shi za ba wannan tuta a faƙala aina aliyu bin abi talib sai alaihi salatu ya ce na sai na aliyu bin abi talib faƙila ya rasulallah sai suka ce ya ma'aikin allah ko ya saki a yanayi lalle shi yana nan idanu sai yana ciwo ƙala farisiru ilai alaihi salatu wasallam sai ya ce a aika masa ya zo fa wuce bihi sai aka zo da shi فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه كان الجلال جل ثبت عليه شيء to fi a cikin idanuwansa wada alahu ya masa addu'a fa bara'a sai ya warke hatta hatta ka allam ya kun fi waja har ya kasance ma kamar idanun nasa bai ciwo ba fa tahu raya tani sallallahu alaihi wasallam ya bashi tuta fa qala ali radiyallahu anhu sai na ji Allah ga masa dace ya rasulullah ya ma'aikin Allah uqatilu ma ta yakunu mislana zan yaƙe su ne har sai sun zama kamar mu faqal sai ce in fu ala rislik ka tafi akan cikin hayyacinka cikin daidai hatta tanzila bi sa'atihim har ka sauka a filin su ko a gidan a gidaddajin su sun mar'uhum ila islam sannan ka kira su zuwa ga musulunci wa akbirhum ka ba su labari bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala abun da ya wajaba gare su na daga hakkin Allah madaukakin sarki fa wallahi na rabe da Allah لأن يهدي الله بك رجلا واحدا الله يشيد متن ايه da kai khairul laka min humrin na'am ya bi maka alheri akan abaka jajayen rakuma mutabakun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi qawluhu da yadukuna fadin da yake yadukuna cikin hadisin nan yana nufin ayyakuduna suna kutsawa wa yatahaddathuna suna zancen qawluhu ala rislika da yake ala rislika ana karanta shi wato akan cikin nutsuwar ka cikin yanayinka ana karanta shi bi kasrin ra'i da yin kasra wa rawun ya ce ala ri rislika wa fatiha ko kuma a karanta shi da fata a rawun ya ce ala raslika kenan lugatani wannan luga ce guda biyu wal kasru afsah amma a karanta shi da kisra din shi ne fi fasaha to wannan hadisi an samu shi daga Abil Abbas sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake ce masa Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi shi sa'ad bin sa'ad bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu lokacin da ya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me sunansa sai ya ce sunansa huzu wato bakin ciki kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sahal dai to shikenan sai ya canja sunan nasa ya koma sahal bin sa'ad as-sa'idi to shi ne rawaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ranar yakin khaibara lokacin da aka tafi khaibar ya ce gobe don zan ba da tutar nan a mutumin da Allah zai buɗe mana wannan garin a hannunsa wannan mutumin yana son Allah da manzonsa Allah da manzonsa ma suna son sa to sabani sallallahu alaihi sun ji wannan magana za a ba da tuta ga mutumin da yana son Allah da manzonsa kuma Allah da manzonsa ma suna son sa sai kowa sai suka fara kowa yana kwadayi kowa yana so a ce damun shi ne wannan burin da suke yi da kwadayi ba wai na son shugabancin bane ba a'a ya za a ce mutum yana son Allah da manzonsa Allah da manzonsa ma suna son sa ai kowa na zai zama wannan mutum saboda haka kowansu sai yana kwaɗayin a ce damun shi ne za a ba shi wannan buda da gari ya waye sai ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ina sai na ali ibn abi talib radiyallahu anhu ina sai na ali yake shikenan sai suka ce ya rasulullah sai na ali ya kasance yana na amma idanunsa yana idanunsa suna ciwo annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi aka kira shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tofi a cikin idanunsa sai na ali nan sai suka warke ya masa addu'a ya masa tofiya idanunsa sai ya warke idanun ya warke kamar ma bai taɓa ciwo ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi tuta yace ga tuta an bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi tuta sai yace akan menene akan menene zan yake su ne yake su ya rasulullahi haka kuma kamar mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tafi akan nutsuwarka har ka sauka a gidaddajin su idan ka ji abin da zaka yi na farko shine ka kira su zuwa ga musulunci ka kira su zuwa ga musulunci saboda haka idan aka zo abu na farko da ake shine kira zuwa ga musulunci zuwa ga la ilaha illallah muhammadur rasulullah sannan bayan sun karbi wannan sai ka gaya musu abin da Allah ya dora musu na daga wajibi shine sallah da azumi da zakka idan Allah ya bada dukiya da aikin haji don Allah ba da hali ka gaya musu arkanun islami to sai na ali karmallah waje a wuye da wannan ya fada musu ya fada musu akan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yace wallahi Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da mutum ɗaya da kai ya fi maka a baka jajayen raƙuma to wannan shine muhalli shahidin mu shine abin da karatun ya shafa wannan magana ta kai Allah ya shiryar da mutum ɗaya da kai ya fi maka alheri akan a baka jajayen rakuma to a wannan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan magana shine dukiya mafi tsada ka samu jajayen rakuma din ba dukiya da ta kai ta tsada a wannan lokacin rakuma ne daga cikin rakuma na larabawa amma mafiya tsadansu wanda sun fi kowanne tun abin wanda ake da shi a lokacin wanda fi kowanne girma shi ne rakumi to rakumin ma a cikinsa in ka samu jajayensa to ya fi kuɗi ya fi tsada salisa lasulama ya ce a haɗa maka garke na jajayen rakuman nan ka shi yadda mutum ɗaya ya bi hanyar Allah ya bi Allah ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bi maka baka wannan garken na rakuma malamu suke cewa nan shine ya bi maka yanzu a baka manyan jiragen sama ko jiragen ruwa ya fi maka alheri ga shi da mutum ɗaya akan a tara maka wannan dukiyar rama hadisin yana kwatar yana gaya mana cewar ka shiryar da wani ka masa dalilin da zai gane hanyar Allah tabaraka wa ta'ala ya fi dukkan abin da zaka samu ya fi dukkan abin da zaka tara to me yasa ba za ka yi kokari ba a cikin haka ka yi kokari a cikin iyalanka a cikin haka kaga sun zama na Allah sun bi Allah shine abin da zaka yi kai kokari a cikin al'umma gaba daya ka jawo su ka nuna musu hanyar Allah idan Allah ya shirya da mutum ɗaya a cikinsu saboda kai to ya fi maka a baka dukkan wani nau'in dukiya da tsadarsa da girmansa saboda haka ka kira mutane zuwa ga Allah cikin hikima kamar da karanta baya udu ila sabila rabbika bi hikmati wa rabbil hasana cikin hikima da wa'azi mai kyau ba zai ka zama malami mai wa'azi a koina ba akwai wa'azozin da za ka yi haka kana zuci na mutum ka nuna sar da shi ka nuna masa abin da ya kamata ya yi in ya karba Allah ya kawo shiriya Allah ya shirya da shi ta hannunka to ya yi maka tara maka kowace irin dukiya ya yi maka tara maka kowace irin dukiya amma yanzu muna zaune ana ganin mutum yana yin ba daidai ba ba za a masa magana ba yana batawa ana gani amma ba za a yi kiransa a nusar da shi a nuna masa cewa batawa yake yi ba yana bata ba za nuna masa yana bata ba shi kuma ya nuna masa yana bata shi kenan magana ta tashi shi ma daga nan sai ya shiga fishi ya ce dan me za a nuna masa ba daidai yake ba to shi za ka ce in za ka kira shi ka masa hikima cikin maganganu masu daɗi yanayi mai daɗi ka gwada masa cewa wannan abin da yake yin ba daidai bane ga abin da ya kamata yi walau kunta fazzan gharizal qalbi lam fawdu min hawlik annabi sallallahu alaihi wasallam ma aka ce masa ya gaya musu magana mai daɗi da ya kasance mai taushin hali ne shi mai mummunan yanayi ne da sun watsa sun bashi Allah ya fi yadda fir'auna yake amma da zai yaki annabi Musa da dan wansa Haruna me yake musu faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha idan kun je ku ga masa magana mai daɗi kuma sa a hankali watakil zai wa'azantu watakil zai ji tsoron Allah Allah ya san fir'auna ba zai shirya ba amma aka ce in sun je su masa magana mai daɗi su ga masa magana mai laushi ba su gaggaya masa ce ai kai kaza kai kaza to saboda haka ana so ka kira mutane zuwa ga hanyar Allah amma cikin hikima cikin yanayin da ya dace zage zage da mummunan magana ba zai jawo abi ba ba zai jawo a sallama mutum ba ba zai jawo kuma su shirya ba idan mutum yana aikin banza ka sa shi a gaba ka zage shi to ka ziga shi kenan ka ce ya ci gaba dan ba zai daina ba amma akwai maganganun da za ka yi masa cikin nutsuwa to sai ya zama ya shiga wani hali ko bai daina wannan aikin banzan da yake yin ba zai yana tuno ka yana tuno irin magana da ka gaya masa don Allah ya taimake ka shirye da mutum a cikin haka ko da mutum ɗaya ne to Allah zai baka lada da tafi dukkan dukiya tsada sauran hadisi guda ɗaya bari mu karasa shi wa na nasar radiyallahu anhu anna fatan min aslam qala ya rasulullah inni uridu al-ghazw wa laysa ma'i ma atajahhazu bih qala iti fulan fa innahu qad kana tajahhaza fa marida فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولك السلام ويقول أعطيني الذي تجهزت به فقال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تهبسي منه شيئا فوالله لا تهبسين منه شيئا فيبارك لك فيه رواه مسلم وعن انس رضي الله عنه زينا الله قال مسجد ان فتن من اسلم lalle wani saurayi daga cikin mutanen bani aslam kala ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni uridu daga zuwa ina so na fita wajen wannan yakin walaysa ma'i ma atajahabu bai sai dai ni ban ni da abun da zan yi guzuri da shi ban ni da kafin shirya ba ban ni da kayan shi kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iti fulanan ka je wajen wane fa innahu qad tajahada lalle shi yayi shiri zai je yakin nan kamar da amma ba shi da lafiya fatahu sai ya je masa fa kala sai ce inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam annabi da rantsa tabbata gare shi ya ce amincin Allah tabbata gare ka wai kudu sannan yana cewa atini allazi tajahhasta bihi ka bani kayan ka na shirin yakin nan da kai tun yanzu baka lafiya ba za ka iya zuwa ba to bani kayan yakin ni zan fita fakala sai ce ya bulana ya ke wannan mata atini allazi tajahhastu bihi ki dauko kayan shirin yana yaki gaba ɗaya ki bashi wala ta bisi minu shay'a kar ki rike komai a cikin kayan fa duk ki ɗebo abin da na shirya na tafiya yakin nan ki bashi da فوالله لتهتبين منه شيئا فيبارك لك فيه لا تهتبين منه شيئا yace na rantsa da Allah karki rage wani abu karki tare wani abu karki boye wani abu a cikin abu abu da rashiyar nan sai Allah ya sa miki albarka a cikin sa Imam Muslim ne rawaito wannan hadisi wannan hadisi a gurguje yana gwada mana cewa idan ka jira yadda sabin yayi ya shirya zai tafi yaki zai tafi yaki na sai rashin lafiya ya same shi ya shirya ya shirya kayan yakinsa da da komai da komai sai rajin lafiya same shi rajin lafiya same shi sai ga wani kuma ya zo babu shiri shi yana so tsaya yaki amma bai shirya komai ba bai shirya gidansa ba ba shi da makami ba shi da abun hawa sai aka ce ka je wajen wani ya yi wannan shirin duka da ya je sai ta annabi sallallahu alaihi ya aiko ni shirin nan da kai ka bani shirin gaba daya ni zan tafi yakin shikenan sai ya ce wa iyalinsa ɗauko dukkan abin da na tanada na yakin nan ki ba shi dubu karki karki rage wani abu karki boye karki boye komai saboda Allah zai ba mu lada zai sa mana albarka cikin abu to kaga ana ana gaya mana cewa idan Allah ya baka hali kai ne yin aikin alheri kar ya tsaya saboda wani abu kar ya tsaya saboda wani abu ka zartar da shi kai ne ka shirya za ka ba da wani taimako sai rashin lafiya ya shigo to karka ba ka wannan taimakon sai ka yi sai ka bayar a yi sai wani abu ya zo wanda baka shirya da shi ba sai ka bayar a yi malamai suna cewa kamar an shirya za a tafi ziyara ne an zo a shiga mota da rashin lafiya kama ka ba za ka ce a dawo da kuɗin ka ba ga wani na son zuwa babu bashi bai samu wajen shiga ba sai ka shiga shiga a tafi da kai kaga irin wannan hali ko yanzu ba ma kwatanta ma kwata kwata duk shirin da kake wai iyakan ka ne da za a samu wanda ni ya zo ka shirya na shirya zan yi abu kaza wallahi amma sai rashin lafiya ya zo sai na fasa ban yi ba kuma abun da zai iya yiwa ko da ba da kai din ba to ana so ka bayar saboda neman yardan Allah kake yi ba wai sai kai kanka ba amma yanzu a cikin ibada kai za ka yi ibadar ibada za ka yi barawa wani ya zartar da ita sai ka ce to ai ba kai bane saboda haka ka bari a to ba ka yi gwada maka ba ka ɗauka ka bayar ko ka yi ko ka ce a aiwatar ko ba ka nan ko bayan ranka yi to Allah sai baka da cikin ki abin da makaranta ne dai Allah ba mu dadan sa abin da muke kuskure Allah ka fata mana abin ka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هذه الأصراط المستقيم وعلى آله يقضي هي من الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين